na'am gurguje bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ci gaba da karatunmu na littafin hawa'iq talab na ibn barjas rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi al'a'iq thani katanga ta biyu tarnaki na biyu wanda ainihin yake a yake tare ɗalibi daga samun ilimi ko kuma samun albarka ta ilimi malam ya ce al'a'ikus sani katanga ta biyu daga cikin katangun da suke tare mutum daga samun ilimi tarkul amal barin yin aiki ya zamanto kawai mutum shi sundukul ilmi farigul amal ya zama wani wato taska ko wani akwatu na tara ilimi amma shi baya aiki da ilimi akwai wanda lisanul hal ɗin shi ma abin da yake nunawa shi aikin na jahilai ya musu karatu su yi aiki amma shi aikin shi shine ya yi bincike ya yi karatu idan mutum ya zama haka ya zama kamar salul himari ya hamilu asfara ya zama kamar yahuda wanda Allah ta'ala ya ce la ya'lamuna alkitaba illa amaniya ba su san littafin ba sai tsaba karatun shi da wasu malamai suka fasa shi ribar ilimi shine aiki kamar yanda Imam Shafi'i yake cewa laysa al-ilmu ma hufiza al-ilmu ma nafa'a abinda aka haddace ba shine ilimi ba ilimi na hakika shine abin da ya amfani Allahu musta'an alayhi an abi barza al-aslami daga abu barza al-aslami sunan shi nadla ibn ubayd ibn al-harith nadla ibn ubayd ibn al-harith an yi sabano suka ce ubayd ibn nadla wasu suka ce abdullah ibn al-harith wasu suka ce nadlat ibn abdullah ibn al-harith akwai dai maganganu ibn makula ya kawo su cikin ikmalu al-kamal ya rasu shekara ta 64 zuwa 65 wasu ma sun ce tun a khalifancin muawiya amma an samu ruwayoyi waɗanda suka nuna cewa da shi aka yi yakin wato ainihin khawarij da ainihin wake da suna a ƙarƙashin jagoranci na muhallab ibn abi sufra wanda ya yaki qatari ibn fuza'a da sauran jama'a shi a yankin ahwaz da da sauransu wanda kuma wannan ya faru shekara ta 64 da 5 zuwa san suraka dai ya kai zuwa shekara ta 64 zuwa da 65 ya fi shahara da alkuniya shi abu barza al'asilami radiyallahu anhu wa arba ko suka ce a basur ya rasu suka ce a can ahwaz ya rasu ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala bih fima fa'ala bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah kafafuwan ɗan adam kafafuwan bawa ba za su gusa ba ranar gobe alkiyama har sai an tambaye shi akan rayuwar shi a cikin me ya karar da ita a cikin neman ilimi a cikin kasuwanci a cikin aikin alkhairi a cikin aikin sharri zai yi bayani kuma gabai za su ba da amsa اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم bima kanu yaksibun so don haka duk inda mutum ya rayu kuma a duk halin da ya rayu sai an tambaye shi shine an umrihi fi ma afna cikin me ya karar da rayuwar shi wa an ilmihi fi ma fa'ala bi mahalli shahid za a tambaye shi akan ilimin shi akan me yayi aiki da ilimin akan me yayi aiki kowane kalan aiki dai da ilimin nashi shi kawai ya karanta ne bai yi aiki ba ko ko ya karanta ya yi aiki kuma sannan aikin ya yi don Allah kuma aikin ya yi shi akan sunna duka za a yi mutum wa'innan tambayoyi tambayoyi ne lima wa kaifa me yasa kai kaza kaga ikhlasi ake nema yaya kai kaza kaga mutaba'a ake nema ya fata an gane wannan to akwai da shi bai ma yi aikin ba kwata kwata kun da yayi aikin amma bai yi dan Allah ba kun da yayi aikin amma bai yi bisa koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dole ka hada uku kai aikin nan karkaki kai shi dan Allah karkai riya kai bisa sunna karkai bid'a shine abin da ake yi wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa sai an tambayi mutum akan dukiyar shi ina ya samu ta min aina iktasabahu ta hanyar halal ta hanyar haram ta hanyar shubha kamiya miya ne yaki halal yaki haram ne ya gwamutsa ya hada duka za a zai yi bayani dukiyarka wa fima anfaqahu kuma cikin me ya ciyar da dukiyar tara kudin giya ya gina masallaci ya yi aikin banza ya yi kwadugo ya yi wahala kaga halal ce ya samu kuɗi sai ya sha giya ya yi aikin banza sai ya zamanto ya nemo su ta hanya ɓayi ba ya kashe ta hanya ɓayi ba an fahimci wannan wa an jismihi fi ma abla jikin shi sai an tambaye shi a ina ya karar da shi ya rubar da shi aka ce ablahu ya ruba ya riɓe a ce albali abinda yake ruɓaɓɓe ima abla ina ya rubar da jikin shi da wanda ya tsufa ya rubar da jikin shi ya riɓe ya daga istiqama shi ya karkace ya mulake ya rauni ya to a cikin me jikin nan nashi yawan domin wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq ganin shi sai yayi rauni jin shi sai yayi rauni dandanan shi sai yayi rauni tafiyar shi sai ta yi rauni karfin shi yayi rauni to a cikin me wanda alhamdulillah cikin aikin alkhairi wanda ko cikin aikin sharri akwai wanda cikin bagauniya ne da rikici na rayuwa to duka sai yayi bayani wannan hadisi yana da ban tsoro matuƙa Allah ta'ala ka tsare mu ka ba mu damar amsa tambaya daidai wa daidai Imam Tirmidhi ya fitar da shi da wannan lafazin da malam ya kawo a cikin sunan din shi juz'i na 4 safa ta 612 ne hada da aridatul ahwabi kenan yana ya zo da lamba ta 2417 a cikin suna kutub na kutub sita faɗin arkam ya fi sauƙi akan faɗin shafi da ainihin juzi duk da arkam ɗin ma ana samun bambanci amma an ɗan fi samun ittifaki ko kuma muƙaraba a cikin arkam fiye da ainihin abin da ya shafi wato ainihin a juzi'i da safa na'am na haka tirmidhi bayan ya fitar da shi sai ya ce hadithun hasanun sahih hadisi ne hasan kuma sahih hadisi ne tabbatacce wala cewa akhraj al-khatib nahwahu wa fihi alafazin da yazo cikin khatib al-baghdadi wa an ilmihi madha amila fihi kaga tan fima fa'ala bihi in kuma ma za amila fihi aikin me yayi cikin ilimin da Allah ya ba shi aikin me yayi da ilimin nashi za a tambaye shi Allah ka ba mu ikon yin aiki da ilimi al-khatib ya fitar da shi cikin al-ani iqtida'ul ilmi al-amala juz'i na 1 safaha ta 17 lamba ta 2 lambar hadisin ko mu ce asar wallan yace wa fihi cikin iqtida'ul ilmi an abi ad-darda daga abu darda sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama abu darda'i sunan shi uwaimir ibn amir wasu ka ce ibn qais wasu ka ce ibn sa'laba al'ansari al-khazraj ya rasu 31 ko 32 radiyallahu anhu annahu qala la takunu aliman hatta takunu hatta takuna muta'alliman ba za ka taɓa zama malami ba har sai ka zama mai neman ilimi wato ba a ma ilimi wato ainihin a ci da ƙarfi kawai mashi daren miciya kawai mai hawan tsaye kawai mai hawan ƙaho duka ba a ma ilimi dole sai ka koya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ilmu bit ta'allum wanda yake hadisi ne ilimi sai an koye shi wal ilmu bit ta'allum kuma ce tasma'una wa yusma'u minkum ويسمع ممن يسمع hadisin abu dawud shi ma kyakkyawa idan haka dole sai an koya hatta takuna muta'allima wala takuna wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amina ba za ka taɓa zama malami saboda iliminka ba har sai ka zama mai aiki da shi haka duk yanda ka tara ilimi in baka aiki da shi a gurin masu hankali kai jahili domin jahilci ba wai rashin sani shi kaɗai ne jahilci ba aikata saban Allah jahilci ne dan baka san waye ubangijin ba shi saka ke saban shi duk ko tarin ilimin ka وفيه عن علي في اقتضاء العلم دي تكون وانا صفها زوالي تباين تذكر تكاوس رضي الله عنه سيدنا علي بن أبي طالب يا رسول شكرة شكرة ثلاثين دترة كفر كنت أربعين أكتشيش أما سلاتي من ملزم يكشيش لعنة الله تعالى عليه أنه قال هتف العلم بالعمل إلمي ينا قال موائيكي جرأ fa in ajabahu idan har aikin ya amsa kiran ilimi to ma da lakulliya ta biya kudin sabulu abinda aka ibmari kenan tani fa in ajabahu faqad najaha al'alim aw alladhi yata'allam shine abinda zaka kaddara wa illa in ko ba haka ba irtahal sai ilimin ya tafi shi wato ilimi baya samun sukuni da natsuwar zama in ba tare da aiki ba haka duk abin da ka karantar da shi kai aiki da shi baka ci manta shi ba amma abin da kawai koya shi kake yi ba ka aiki da su sai ga samun tashi ina fata an gane yi misali addu'o'in istifta kaga suna da yawa addu'o'in ruku'i da sujudi suna da yawa in ya zama to siyaf na tahiyya siyaf na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karantar da su ko ka karanta su in ba ka aiki da su wallahi mantawa za ka kila sai dai guda ɗaya ko biyun da ba a rasa ba da kare amma salatin annabi ko tahiyya kala tara da suka tabbata duk ka karantar da su amma in dai baka gwadawa baka aiki da su to zaka nemi su ka rasa wannan misali ne kawai a cikin dukkan al'amura na ilimi haka nan in kana aiki da shi to fa sai ka zama to ilimin ka ya zauna kuma yayi amfani wani ce wa anil fudail ibn iyad al-fudail ibn iyad abidul haramain ko zahidin nan wanda yake abdullahi bin mubarak suna yar tsama da shi wannan tsakanin akran musan mas'ala ta kalamul wato ainihin akran ba'duha ba'duhum fi ba'd shi dalibi baya lura da shi sai ka bar su wannan maganan manya ne albarka su da ilimin da yazo daga gare su sai ka aiki da shi Zubair bin Iyaf yana cikin manyan malamai Zuhad masu gudun duniya ya rasu shekara ta 187 أنه قال لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به malami ba zai gushe a matsayin jahili ba akan abin da ya sani ba zai gushe yana jahiltar ilimin shi ba hatta ya amala bihi har sai yayi aiki da ilimi an gane wannan ya karanta mas'alar ya fahimce ta ya koye ta a gaban malamai ba ma wai yayi tice Yosef bane ba amma in dai bai yi aiki da matsalar ba to har yanzu ya jahilce ta har yanzu jahili in na kuduri ne ka kudurce in na aiki ne ka aikata daidai gwargwado fa idza amila bihi kana aliman da yayi aiki da abin sai ya zama malami sai zama masani shi yasa ai daga cikin sirrin fadin Allah ta'ala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah kaɗai su ne malam saboda su ne suka san dokokin Allah kuma suke kiyayewa kiyaye dokokin ba shi ne fashiya ɗin ba san dokokin ba shi ne ilimin ba to idan aka rasa ɗaya daga ciki sai ya rusa ɗaya idan yana kiyaye dokokin Allah ba ilimi zai saba ma Allah ta inda bai sani ba kaga bai zama wato kashi bai zama mai tsoron Allah ba idan yana ya san dokokin kuma baya aiki da su za su sille kaga dai hal yau ya koma a matsayin jahili tunda baya aiki da dokokin Allah Allah karatun nan mu mai da shi waƙi'in rayuwar mu wannan magana ita ma tana cikin wancan littafin na Fatibul Bakkar malam yace al'amalu bil ilmi mad'atun li hifdhihi wa thabati aiki da ilimi shine sababin da wato ainihin zai kiyaye maka ilimin da tabbatar da shi aka ce mad'atu kaza yani sababu mad'atun لحفظه وثباته كما أن عدم العلم مدعاة لضياع العلم ونسيانه kamar yadda rashin yin aiki da ilimi shi kuma sababi ne na tozartar ilimin da manta shi ولذلك قال الشعبي رحمه الله الإمام الشعبي عامر بن شراحيل عامر ابن شراحيل الشعبي أنا من كبار التابعين ومن يا رسول أنهم شكرة تقليد أن يفيش لوكة خليفا سيدنا عمر يا رسول شكرة تقليد عامر ابن شراحيل الشعبي ألا مش رحمه yace kunna nasta'inu ala hifzi alhadithi bil amali bihi mahaddatan umda da bulughu da riyadu da bukhari da muslim da sauran kutubu sunna yace mun kasance in ji amir ibn sharahil ash-sha'bi wanda shine kakan mu a ilimin hadisi yace mun kasance muna neman taimakon Allah akan haddace hadisai ta hanyar yin aiki da hadisi yin aiki da hadisin ai jin tsoron Allah yana neman taimakon daga gurin Allah amma me ya sababi aiki da wannan abin da Allah ya aiko manzon shi da sallallahu alaihi wasallam hakan nan ko ayar Qur'ani ne inda ka san ma'ana dinga kiyaye ahkam din zaka fi wato ainihin haddacewa wa kunna nasta'inu ala talabihi bis-sawm kuma kasance muna neman taimakon Allah akan neman ilimin hadisi ta hanyar yin azumi yawaita yin azumi sai Allah ya taimake kaga wannan abu ne wanda yake tajriba sun sani cewa Allah ke bada ilimi kuma yana son masu aikata abin da yake so wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba to Allah yana bada ilimi ga wanda yake so to haka sai suke yin azumi dan su samu soyayyar Allah ta'ala azumin nafila ba wai na farilla kadai ba dan ya taimake su gurin samun ilimi wannan magana ibnu abdul bar ya kawo ta cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi hakan na an ruwaito irin ta daga wace a cikin dai jami' na wato ainihin bayanul ilmi wa fadli ga zamu bar shi haka sai mu tashi zancen ibn mas'ud radiyallahu anhu ya arda subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh